ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم لهدي ina tsammani sabon ga wata da juna awal haka ne ko shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da kuma bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ka zuwa madina wanda kuma ita ce rana ta tabbas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiya za mu fara darasin farko a cikin littafin alwaraka fi usulul fiqh na imam abu ma'ali imam al-harafin ne al-juwaini wanda ke cikin malaman karni na biyar wannan littafi da bai tafi ne kwarai kuma galibi a cikin littattafai na usulun fitiri akan fara a matsayin damba idan mutum zai fara karatun usulun fitiri za mu tafi da shi kafada da kafada da littafin shi ma dai alwarakat ne amma a waje wanda imam sharafuddin al-imrisi al-shafi'i ya waje abin da ke cikin nan a rubuce sai ya waje ta to shi ko Allah wannan littafin da aka buga sai ya kunshi daga bangarorin guda ina jin wajen na imam sharafuddin al-imrisi ya fara ne da littafi na ashirin da daya an gane ko to da haka wannan ina ga zai taimaka kwarai da gaske ya zanto mutum ya rike garin haddace su tunda a biya su ne wanda ba su da yawa don mutum ya sa himma duk lokacin da za a yi haka darasin yau kafin na rana ce wa mutum ya haddace abin da ya kamata a karanta a rana ce haka kuma idan an yi kafin na mako mai zuwa mutum ya ko kuma haddace abin da ya kamata a karanta a wannan duk da bai ji dari ne da tamanin da bakwai bai ji dari da tamanin da bakwai a tsakanin da Allah ba su da yawa idan an kwatanta da waɗansu da daban da suke a wanke kamar su alfiya da ibn malik ko sirri ma'ani ko wajen ma'ani na al-imam shafi'i cikin al-qira'at ko waɗansu su gaban waɗanda za ga bai da ya kai dubu waɗansu ma har da doriya a kan dubu ɗin amma na duka shi da tamanin da wani abu gaskiya da kake cikin kasar na ga yana fatan za mu ba da ina irin haka yanzu za mu karanta ɗan ɓangare ne kaɗan da gaskiya da sayan mabuɗi sanda sai mu karanta a biyar ɗin waɗanda za ku zo ku haka su kafin kafin biyar بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على أصول من أصول الفقه وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عندنا معنى أصول الفقه هذه وركات تشتمل على أصول من أصول الفقه وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإسلام كما يقول لك من الأشياء الشرعية من baya da wasu ne kasance mutum da kansu ba duk lokacin da aka karanta kalmaji da karfin da shi ta ɗaya ne za ta wahalci shi ne watan inda ya kamata ya wata don kafa yi ya kamata ya yi ban ma ya yi ina don mu je su ke maka shi ka ɗaya gaje da za a karanta wani lokacin da ba haka za a karanta duk lokacin da aka makaranta kana ganin kamar ta fahimta sai an ce karanta to a nan wuri kada wani ka daga mu ya kowar ma'ana ba kuma babu wata al'adar da za a ce ya tafka hajiyar bai daura ba ma idan agogon na ya zanto na zinariya ne sai mutum ya daura daga haramcin ya zaɓi mai zinarin bai shafi fi karan kanta agogon a matsayin suna agogo a takaice dai idan an ce abu kaza ja'izi abinda a karan kanta yin su babu wata lada da mutum zai samu rashin yin sa kuma babu wata hukuma zai jawo wa mutum to amma wani abu na iya ratayuwa da shi na sutarsa wanda za ta cire shi ta mai da shi haramun ko ta cire shi ta mai da shi wani abin da in an yi din za a iya samun lada kuma hazuwar ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi al-mahzur shine haramun shine ma yusabu ala tarkihi abin da za a ba mutum lada a bisa ga aiwatar da shi aikata shi a bisa ga ranka sai da aikata shi wa yu'aqabu ala fi'li idan ko har ya aikata to za a yi masa hukuma saboda abin haramu kamar kan giya idan mutum ya nisanci giya bai sha ba saboda jin umarni na Allah na cewa kada sha to kaga wannan ne santar ta da yi za a yi za a ba shi lada amma idan mutum ba tsoron Allah ne ya mai tunta ba haka shi baya sha'awar sa a kawai shi sha'awar shi baya da yayi sha'awa da ya sha ku ga wannan sai mai tunta ta wannan sukar ba lada ba ba zuwa amma idan mutum ya mai tunta saboda jin tsoron Allah shi ne ya sami lada wal makruh sai makruhi ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi abin da ake ba mutum lada idan ya bar shi amma ko ba za a yi masa hukuma ba dan ya aikata wato idan mutum yana sun ci abin da yake makaruhi ne saboda santsai ne saboda tsara kwatanta kansa zuwa ga ramar ubangiji kuma saboda gudun kada zai kewa makaruhi ya buɗe masa kofar zai kewa haramun to kaga wannan ne santar makaruhin nan da yayi da bisa ga wannan niyya kyakkyawan niyya zai samu lada bisa ga nisan tasa amma yadda mutum za a yi ta makaruni ko ba za a yi masa hukuma ba to wannan su ne suke da alaka da hukunce hukunce cewa abu kaza hukuncin sa kaza abu kaza hukuncin sa kaza sai a sahih a sahih ma yusaddu bihi wa ta'allaqu bihi an-nuqud idan an ce sahih shine duk abin da ake izina da shi idan mutum ya yi a kirga shi idan mutum ya yi wa ya ta'allaka bihi nufus kuma zartar da wannan aiki yana ratayewa da siha ta mutum zai iya yin sallah a ce sahhat salatu kuma zai iya yi a ce safadat salatu kaga siha din wata sifa ce da sallah ta samu sai ta inganta sakamakon cikuwar zarkanta sakamakon kaucewa abin da ke lalata ka sai su zama ta indiya sai a kida wa wannan sallan cikin salloli sannan kuma wajen zartarwa cewa sallar ta yi a zartar a kan ta amma al-gudulan sifa ce da za su fato wa ibada ta lalata kamar misali idan mutum ya zance a cikin sallarsa da ganganci kuma ba tare da cewa zance ne na gyaran sallah ba kawai yana cikin sallah ya ga wani zai fitar ga masallaci ya da musu da Allah ka tsaya ni in gama musu kaga anan gurin zance ne da ganganci ba na gyaran sallah ba a nan gurin kaga zancen nan da ya faru a cikin sallah ya sa sallah din lawu ta dubiha ba za a kida ya zuwa a matsayin sallah wala ta Allah ku bi annubu ba kuma za a tafi ta ba ina ba za mu fahimta waɗannan ko ne da wannan waɗannan hukunce hukunce a jumlace aka kai ina son mu dauke su a haka mu yi kokarin rike su a haka mu fahimce su a haka sati mai zuwa akwai bayanin da zai biyo baya a kan su wanda zai san ƙara ba da dan ba da ya suka ke su da yawa matuƙa amma ka dan dan abin da za mu fara a kai ba wanda zai yi rikitar bane ko ya fitar da mu daga cikin littafin zuwa wani littafi na daban amma dai misalai ne na kusance da nesa wajen da wasu taimaka wajen kara fito da abin fili ina fata mun fahimta yanzu a nan gudu za mu taƙaita ne a nan gudu sai mu ɗauki a biya cikin da ke cikin can gudun wato su a biya su idan muka lura baiti da sun farko dukan su mukaddima ce darasin da muka yi na yau kuma ya shafi tun daga baiti na farko har zuwa baiti karshen baiti na ashirin baiti na farko zuwa baiti na ashirin ba ma ba su da wahala su ke gaskiya kar mu tsoron da yawa zan karanta mana mutum tun daga farko to ban sani ba rera shi za mu ko kuma kawai karatu za mu masa na gida ni dai zan karanta ni da bai akwai wani malamin da ni yana karantar da shi ya yi komin da kasa su ya karantar da mu na shekara ta farko yana cewa قال الفقير الشرف العمريطي بالعدل والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما تميز بالورقات للإمام الحرمي وقد كتبت مدة في نظمه متجلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما كتبت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب هاك أصول الفقه لفظا نقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبغي والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائد هادان أو من عابد فالواجب المحكوم بالثواب بفعله وترك العقاب والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المضاف من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط التبحير ما تعلق به نقود واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بفاسد اذا عقد قال الكثير الشرف العمريطي ذو العدل والتقسيم والتفريط ذو العدل والتكفير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء دون فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتب الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب أظن دي مقدمة قال الفقير الشرف لفظ الفقير أظن في المحتاج malamai wajen tawadu'u sukan siffanta kansu zuwa ga alfakar amma ba suna nufin alfakar ila almali ba ba alfakar ila alkhalqi ba bal alfakar ila Allah ta'ala min babu qawli antum alfuqara'u ila Allah الفقر إليه تعالى الفقر إلى نيل رضوانه الفقر إلى جناته الفقر إلى رحمته قال الفقير إلى رحمته لا تستطيع هذا wato ya ce wa kansa alfakir mabukaci zuwa ga rahmar ubangiji a shara sunan sa ke shara ku biyu to sai ce a shara bil alif walla da kai da duk suna da yake mudafun mudafun ilayhi wani lokacin kakan a kakan kawo alif da lam a jikin mudafun sai ka ji kawo mudafun ilayhi shike na an fahimta an gane ko kamar yanzu misali kakan ce fatul bari sunan littafi na nawa ابن حجر الاسقلاني وانا يسكن كيف يقول قال الحافظ في الفتح قال الحافظ في الفتح إذا قال عن الجلال وأنا أقول لك كيف تعرف ليه؟ الواري شو يقول إذا قال عن الجلال وأنا أقول هنا لكم في فتح الباري أما كيف قال عن الجلال جنته جنته يقول مضاف إليه فيما ممكن قال الفسير شرف الديني بيت واجب بيت الحكمة قال الفقير شرف كذلك هنا يقول ليه شرف الدين على امريطي نسب الحكمة قال الفقير شرف الامريطي بالعدل ذو بمعنى صاحب تريد ان يرجع له بالعدل wato wanda yake ma'abucin gajiyawa wanda ke dan adam wa tafsiri ma'abucin ragon shine takfir wa tafrir da sakaci wato ba ya so shi shine jimma ne ko shine kwazo ne a bawan Allah nan da jiyayyen nan mai sakacin nan mara kwazo mara himman nan a cikin nan da wazo ne nisiyanu zuwa ce الفقير الشرق الامريكيات ليكي جاكنا الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهرا يقول ثبت الله الذي قد اظهر wanda ya riga ya bayyanar da ilmin usuli ilimin usulin fiqh lilwara da halittu alwara ana nufin alkhalq wa ashara ya kuma shafi ya sake zama mashhuri ashharahu bi ma'ana ja'alahu mashhuran kataba lahu shuhurata bayna al-ulum ma'ana ubangiji ya mai da ilimin usulul fiqh ya zanto shahararre a tsakankanin ilimomi na shari'a an gane ko halalu sani shafi ya mai da shi ya zama shahararre a kan harkan wa bisa da harkan imamu shafi wa hawwana kuma ya sauƙaƙe ilimin ya mai da shi hayyin ai da alahu hayyinan an gane ko shi ne hawwanahu ma na da alahu حيبا فهو الذي له ابتداء دولا لفظ فهو هنا كما هو الامام الشافعي فهو في الامام الشافعي فينا الذي ولى له ابتداء دولا farkon wanda ya fara wallafa ilimin usul fiqh duk duniya ta da farkon wanda ya fara wallafa ilimin usul fiqh shi ne wanda cikin littafin sa al-risala ya bayyana masail na usul fiqh duk wanda ya zo daga baya ya dora ne akan inda shi ya tsaya kada ka yi ta fada sa wa tabahat nas daga nan sai mutane suka rinka bin imam shafi wajen wallafa a fagen ilimin usulci hatta fara har ilimin ya zamanto kutuban littattafai da ma littafi ke ba sigarin hajji au kibara ƙanana da manya wato sun yi matsayin littafi sai ne har ake ta wallafa da kan zai suka zanto littattafai kana daban-daban akwai kanana akwai manya alhajin girman abu kenan su zarar hajji ya karamin girman kenan au kibara ko manya manya wa khairu kutubi bisigar mafi alkhairi ko mafi kyawun da ta tafai na usulul fiqhi ma su ni shine wanda aka sa masa suna bil warqat littafin al warqat min imam al harami da imam al harami wato imam al haramain kenan al zuwani wa kan kuntu fi wa kan kuntu muddatan fi nazri an taba tambaya ta muddatan a wani lokaci a bayan shi na rubuci cewa me zai hana in wake shi wanda da tafi na warka cikin rubuci mutafilan da irbihi wa fahimi sai in sauƙaƙe wa mutane har da sa da ko fahimtar sa dan duk abin da yake a wake sai ji sauƙin har da cewa ya ji sauƙin fahimtar sa wannan ajiyar min ma su su hujja ba wata makawa ban samu wata makauta ba cikin abin da aka tambaye ni ma'ana ta da wata hujja na in ci wakewar tun da zai iya kokar shara'a su fi kai tsaye na shiga cikin littafin sun don wake shi mutta mutta ina mai neman adab da almadad min rabbina daga wurin ubangijin a tawfika kuma ina neman shi don da kasar yussawabu sai in dace da daidai cikin abin da zan faɗa na wake wannan ina neman ka kuma ya amfanar tijjaro ne a duniya da lahira bil kitabi da wannan littafi a cikin dan da kana abu ya fadi wato mukaddima ce amma ta kunshi bayanin ilimin usul fiqh cewa farkon wanda ya fara wallafa akan su shine wa imamu shafi daga baya mutane suke ta wallafa da suka sai daban daban manya da kanana daga cikin mafi kyawun da suka fanka akwai littafin alwarfa na إمام الحرمين سينا الجويني sannan shi imam sarf al-umrisi annabi ya wace shi din so ka cewa mutane haddasa kuma da sarfi ya wace shi yana neman agaji a wurin ubangijin sa da tawfiki da gambatakar wajen littafin da zanto cewa ya amfanar da shi da sauran mutane duniya da lahira kaga wannan mukaddama ce da gaskiya to amma mu lura sosai wajen karanta waka kun san akwai abubuwa wanda ake iya yin su a waƙe na larabci amma in a larabci su gane bai halatta kai amma a waƙe na larabci ya halatta kai alhamdulillah alladhi qad azhara kaga qad azhara idan an ce azhara ya bayyana shi to a nan gurin sai su fara alif da al-islam tunda ga fataha ko babu yadda za a tafi a kan mai la yuqamu ala mutaharrik kama la yuqadu kai to dan ko fata kuma dan ko da dan tsayawa dole ka kawo alif ba dan alif din a kota cikin asalin larabci din ba sai idan ka ce azhara ya zama su biyu suka bayyana amma nan alif din ba ta cikin yawa ba alif din islam su dan da dan tsayawa akan fataha a nan الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأزهرا أجعل في البكات على جميع السماطة inda ba a cikin waka bane ba bai halatta ba dan sai ta bayu zuwa ga cewa alfu tasriya ce wanda yake kuma fi'lan azhara wato ainihin ana bin da cikin zuwa ga ubangiji allazi azhara wanda ya mayar da wannan ilimi na usulun fiqh ya zama tsohon ilimi an gane ko wa azhara kuma ya sa ya zanto ya bayyana shi a kan kan kuma ya sa ya zanto musburi a lalisa ni shafi a kan harkar kuma mushafi tunda Allah ya kaddara ya zanto shi ne farkon wanda ya fara wallafa a cikin wannan an gane ku Allah ya masa dambata kare zan to shi ya fara wallafa ya rubuta musulunci ya hayyana sannan kuma ya sauka kansa lafazin ya hayyana dukkan su da azhara da ashara da hayyana duk yana koma zuwa gaba ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shine lafazin jalala dan al-muqaddar shine fa'il din wadannan fi'ilai fahuwa lafazin fahuwa nan yana koma zuwa ga imamu shafi to asalin sa fahuwa amma akan ce fahuwa dai idan ka ce fahuwa sai dai kuma ka yi kiri kun gane ku على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دون به يكري أما على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دون فهو الذي حاول فكرة سكون دان saboda bai kuma ba ya tsaya ya dore an gane ko daga akwai kira a cikin alqur'ani ta ibn abin da ta imam imam imam al-kitabi ko shi ko wannan sa duk lokacin da aka samu da bazan guwa ko iya idan ya kasance wau ya riga ta ko ha ta au fa ta riga ta yakan yi wa wawu dinkin ko lam an gane ku wa ha huwa babul wawi walla wal fa wa lam ha wa ha hiya asyan radiyan badiyan ala wa thumma huwa ko da wato da hal thumma huwa kaga wa inna dar al asr la hiya al hayawan suka ce la hiya al hayawan amma da la hiya al hayawan an gane ku wa huwa suka ce wa huwa fa hiya suka ce fa hiya kira'a ce mata fatacciyar muturiya ma'ana wanda ke nuna larabci ne shafarci an gane ko على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا إلى فتنه بالجنة وتابعته الناس حتى صار فيما صار كيف قال لي؟ عرف كما يجب أظهر لأشهر وتابعته الناس حتى صار كتبا كبار الهدي او كبارا wannan kibara kan alifin da ma akwai ta domin kibara ta za ku wannan dole kibara ma duban alai ina fata an fahimta to da yake kutba lafazin kitab ana nufin ya kan kuto sai ko ban ba kan ne ha to yanzu da na kuma ta yi su ne kace al kut da haka anan gurin idan kai ban ba aikin zan kuri idan kace wata ba a tuna su hatta tara kuku ban kibarar adni au kibara amma wata ba a tuna su hatta tara kudan kibarar adni au kibara kudan sai kai ne sukuni akan ta don saboda baitin wakar ya tsaya haka wa khairu kuddi ibtigari ma kuni wa khairu kuddi ونكتب وخير كتبه الصغار ما سمي سيدا تبيت هذا كتاب أما وخير كتبه الصغار ما سمي ما سمي أدرك ما سمي سماه مسميه وقد سمي بكذا بتحديد الميم أما إذا يتي ما سمي بيت وضع ذكري شاك هقول لهم يتدر وأن الجازر يجي على ما لا يجوز لغيره tunda wata ce babu ne amma inda larabci ne na jirgin dole sai an kasa a kan ne amma tunda ba larabci ne na jirgin ba wata ce sai aka tafi tun da ya halatta wa khairu kutbihi sigari ma tuli fil waraqati lil imam al harami wa qad sujiltu muddatan fi majlihi mutahilan li ibdihi wa sahbihi falam ajid mimma sujiltu budda وقد شرعت فيه مستمدا من ربي لا التوفيق للثواب والنفع في الدارين بالكتاب عن ذلك أن مقدمة هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا إذا أنت هاك اسم فيه الأمر وتباوت إلى الأمر بني باسي اسم الفعل daidai da ka ce kun idan na ce haka alkalam bi ma'ana kun alkalam haka usulul fiqh karatu usulun suke da ina a kyauta zan ba ku lafazan lafaza ka karɓe shi a matsayin lafazi da aka sani a larabci na al'usul jam'i na asal wal aslu ma yanbani alaihi ghayruhu an gane ku wal farqu ma yujna ala ghayrihi sannan kuma laqaba ka karɓe shi a matsayin lafazi idan an hada an ce usulun fiqhi ilimi ne mai zaman kansa dukkan ina baka لقبا لقبي للفن ga wani fanni sananne min juz'aini kar tarakka daga juz'o'i guda biyu ne aka gina usulul fiqh ga juz'in farko shine usul fiqh na biyu shine al-fiqh al-awwal al-usul thumma al-thani al-fiqh lafazin farko shine al-usul na biyu shine al-fiqh wal juz'an mufradan juz'in guda biyu ko ne mufrad ne gairu murakkab فالاصل ما عليه غيره بلي في الاصل في ابن ذاك جنا ولن تاكل يقول لكم يقول ما ينبني عليه غيره أنا في ما عليه غيره بلي والفرع ليك هو ما على سواه ينبني أبدا في جنوائك أكون من الزبايا سواه كان تفيل على الفرع والفكر إذا أنت الفكر buniya kenan da ake buniya ya zama wani lambun eh bana ya buni jaji ne ke so ka gane bana din ya buni tukuna bana ba ya gina ba kenan ya buni fa huwa mabniyun idan to yubuna ana gina shi kenan yubuna ala dorihi ana gina ta kan wadansa amma da an fi yanzali yana giduwa shi da kansa ina ba ta fahimta yanbani domin yan fa'ilu wanda shi ne yanbani wazanin sa yan fa'ilu wato wazani ne na musawa ma'ana ka ɗorawa a zubayin ya zama kaza kuma ya zama hawalta an tabli aljidara kan bada yani kabalan jina'a kenan fatawa aka fil bilad al-fatawa din da mai nan sai mun zo farko ta rana ke yambani wato abin da yake jinuwa shi da kansa sai sai ta ce wal far'u ma ala siwahu yambani wal fiqhu idan kana son ka san me fiqhu ilmu kulli hukmi shar shine gane kowane hukunci da shari'a جاء اجتهادا اما الى حكم جاء يزو تفكر اجتهادي دون حكم قطعي بل ده ينتهي حكمتي وانا بقى اجتهادي بس نفس المسألة لا والحكم يكو حكمتي واجب اكو واجبي ومندوب اكو مندوبي وما أبيح اكو مباهي والمكروه اكو مكلف مع ما حرم هذا هذا بلا جراء في بيتك والحكم واجب ومندوب وما أبيها والمكروه مهما حرم وما الصحيح مطلقا والفاسد دع الصحيح لكما الباطل دين كما تكون الفاسد أنا من قائد هذان أو من عابد وتوضنا أبوبا بدابي دع الصحيح دع الفاسد sun sun zo da gabawa da yake zaune baya ibada ko kuma zaune yake mai ibada فالواجب المحكوم بالثواب هذا تعريف الواجب هنا جاء في أنت عايز ذلك ثاني لا دا في فعله ولا حاجة فيه والترك بالإصابة wato kuma idan mutum har ya kasance ya barci ya aikata ba to za a yi masa hukuma wannan dubu ma fi biye ne ya tsawabu mandubi shi na abin da an kai ka fasana talaba wannan mutum fi sarki ne عقاب عقاب ليس موضع عقوبة وليس في المباح من ثواب إيكا مباح هو ولا لا بأس إذا كان كذا فعلا تذكر أيدي وتركا كو تذكر بلي بل ولا عقاب ها هو عقوبة ما باب وضابط المكروه عكس ما نبي إن كان كنت جانب من المكروه تشير مستحب إن يظن مستحب إن كان كذا أقول هذا إن ما كان كذا باب هذا to makaruhi shi ne shi sa in ka bar shi akwai lada in ta aikata babu zunubi da rikin ce ta ce shi ne ce wa dalilin makaruhi aksu ma ne كذلك الحرام أكس ما يجب حتى إذا كان من ذلك الحرام شنو تيشر واجب كم واجب إن كان كذا لا باكر هذا إن كنت أي كذا دائما عقوبة وحرام با إن كان أي كذا عقوبة إن كان أباكر هذا فلكي تسكن شنو عكس ما يجب عكس ما يجب وضابط التسهيل ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة إن كان كنت كن الصحيح إلى أجندة واتو شرق أيكي يكي تعلق به وتبت بأيكي يكي تعلق به والفاسد الذي به لم تعتد في الفاسد فينا وندا إن أقول أتكن أيكي بلا تتدين أيكي با ولم يكن بناسز انتظاره أيكي بعد ذلك مدر تكتب قودا عن كل أنت أيكي وأن كل أنت أيكي wajen da makar tattarci ba ke ina ba da to wannan shi ne darasi mafi tsawo cikin darasin dan kar wani ya turgi ta ke su wannan ya zo an yi zaki talatin satin ya zo a yake abin na wai kamar wani abin nan cikin littafin alkun kano wani mukafalin na ibn al-jawzi ko waye wani ba Allah ya je ya je sallah tare da liman sallah asuba liman ya karanta suratul bakara har gari ya kusan wayewa da aka zo wa da gari sai ji an karanta suratul fili to ku ji suratul bakara gari ya waye yau za a karanta suratul fili ya yi daga kai dan da albakara da alfili wanda su yi suratul bakara ma gari ya waye baranta suratul fili ya sai da hali ke وتجيبوا كل البقرة من حيث هي والفيل والحمد لله eh to ai mun yi wannan magana ba kamar ta ba muka ce idan aka ce ga abu kaza jaji ne ana nufin shi a karan kansa amma akwai lokacin da zai zama haram ko lokacin da idan mutum ya jawo bari ga kasa babban riga a karan kanta ba haram ba jama'ar su ya kasa sai zama kasa to haka za ka baka aikata mu ba kuma da wani abu kuma ya zama akwai naka sai zan ce ba wai dan karan kansa wanda saboda abin da yake tare da shi na su na ku don nan da shi a duk da kawai mai wani sai dai shi da cikin wajen ba zai da cikin mu ba ba da wani na ina jin tsoron wannan ina jin tsoron wannan wai in yiwa da alera ku ga ba zai ba zai da ba yi ina da dai yadda ka karanta ta haka mutum zai yi wato galibi idan mutum ya tashi hadda cewa ne in ya sa ta a tsarin rerawa wani lokacin ta fi taimaka masa ya haddace lokacin da aka ba mu harda na littafin strategiya mana kan wahala wani malami ya ba mu tsari yadda ake shi kenan sai daga cikin sauki mutum ba abin saboda idan ka zo kana za ka haddace abin a haka karatu na dutse bayan kowa karshe ka ji a tsaki wannan da ji a tsaki wannan sai ka san ba ka wani rairawa da za ka ba ka tarannu ka ba ka wani daɗin sauki to sai da cewa in mutum da wannan mutum shahada muka zama na ta kokari ba za a tuki su lillahi fil nazm awwala tabaraka rahmana rahiman wa mawlila kada da kai ba ba da tuki bismillahi fil nazm awwala tabaraka rahmana rahiman wa mawlila وصليت صلى الله ربي على الرضا محمد المختار ina ba zan kuka ko kuma lokacin da kai kayan mu da kai sai ka rinka bin kamar wato yadda tafsila din take fa ja'atu bi bismillahi fil nazm awwala tabarak rahmanan rahiman wa mawkila idan ne adabi ke amma da ko sai da kuma cikin sauki musamman kuma idan ka san dama mizanin wadar idan ka san ko wazanin da idan ka san sikelin ta da aka dora ta kai to suka da cewa ba yana yana taimaka maka wani lokaci ne ban jiwa budda albudda ba kana cewa la budda ba yawwa aiki ne na'am ba wani bambanci tsakanin alwujud da alfar a wurin jumhurin malami amma a wurin abu halifa akwai bambanci yan fikin hanafiya idan sun ce far to abin da ya tabbata ta hanyar dalili kasa abin da suka ce wajib wato abin da ya tabbata ta hanyar dalili ya zanni ba kasa ba amma a wurin jumhurin malamai da farko a jawabin da ne shine imamu su suke cewa wal fardu wal wajib wa zut taraduki wa ma lam nu'manu ila takhalufi wato da al fard da al wajib sun mutaraduki daidai suke ta fuskar ma'ana wa ma lam nu'manu ila an nu'manu bil sabr da abu hanifa kenan shi ya karkata ila takhalufi zuwa da cewa a daban da wani al fardu daban al wajib daban na'am ne ban ji ba al'adu gajiyawa ba zan ce ba adu da biyu adu yi ko da wata na'am tabbatar da wasu ne annuku zartar da shi yawa abinda na so in fada shi ne da Allah yana da kyau ku samu tsafta kayan na rubuta waɗansu ƙarin bayanai ko sharhi mai alaƙa da cikin darasin da so da ciki kadai ba wai aiki za a rinka baro ba amma dai rubuta waɗansu bayanai ko sharhi ko ƙarin bayani wanda yake da alaƙa da cikin darasin wanda yake ƙwararren da ta fuskar rubutu shi ne zai iya rubuta ta aliki a gefe yanzu a zuwa nan gudan a faɗo na ta aliki game da nan zai iya rubuta shi a nan a faɗo ne ya sake rubuta shi to wannan zai iya yi zai taimaka masa kila ba sai abin nan ba amma wanda yake rubutun sa irin kamar da dan yatsa ake yin sa kaga ba take yin wannan ba dole sai dole sai da wasu sai sun ji duka guda ya sa masa suna daftarul fawaid ko ba haka ba daftar dai na fawaid duk wata fa'ida da sai da ka ji ka rubuta kar ta kuɗi taimaka sai ka rubuta dan kullum idan mutum ya haddace abu sai ya haddace zai iya manta amma da mutum ya rubuta sai ya tabbata duk kusan ma'ana dai al'istin ba su al'istin ba da ya kokarin gano hukunci da istihadi ma haka al'istin ba su ma haka abin da fir'ani ya sa masa sunan ke la alimu da bin ya san ko da komi bajewa sai shi ne ta maka bayanin su zuwa shi zama ce abin yana da alaƙa da waɗansu ɓangare na dukkan su waɗannan hukunce-hukuncen guda bakwai amma in sha Allah ta ala da shi na gaba za mu dan buɗa buɗa da ba za mu fice daga littafin ba amma dai sai da su ba mu fahimta na ai mun buga misali muka ce kuma ta babbar riga ta hula duk mandubi ne mandu ok mandubi sun ji mutabi kenan mutabi da kan dukkan abin da shari'a ta yi umarni aka samu karuna da ta kautar da wannan umarnin zuwa ga musahabbai domin asali idan an yi umarni umarni na zuwa ne don wajibi ba ma karuna ce za ta sarrafar da wannan واجب نظامي مثال من قال لك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول lokacin da bai kiran sallah ki kiran sallah ku faɗi nan abin da yake faɗa fatan ku cewa ko kuli umarni a ce mai mai da abin da bai kiran sallah yake a nan za mu yi ɗaukar shi a matsayin wajibi to amma sai wata tarina ta zo sai ta kautar da wannan wajibcin ta mai da shi mustahabi shi ne ne za a gasa abu ana kiran sallah kuma lokacin suna hira ko suna faɗa wa juna waɗannan umarni ba tare da sun ansa ba to wanda nuna ansa wa hukuncin sa a wajen su ne aikin nan na sahabbai shi ne zama karina wanda ya kautar da wancan wajibin zuwa ga sahabbai kamar kuma yadda maza Allah ke cewa dukkan wanda ya ya ɗauki gawa a cikin ta kabari da shi idan ya dawo gida ya alwala wanda kuma ya masa wanka ko shi kuma dole ya yi wanka haka cewa wanda ya gawa wanka ya wanka wanda ya binne shi ya alwala umarni ne wanda za mu ɗaukar shi a matsayin wajibi amma da aka samu kare na aikin sa bai su Abdullahi dan Umar da wani su za su yi wa gawa wanka ba tare da su yi ba wannan sun nuna yin wankan menene mustahabi kuma za su yi su binne ta ba tare da sun yi alwala ba wannan sun nuna hukuncin alwalan mustahabi ne kaga wannan kare na ce ta kautar da wancan umarni daga wajibi ila al-istighfar wa alaikum salam eh bajiya المحظور حرام كده كده المحظور المحظور حرام كده وعليكم السلام ايه ايه الجمهور يذكر طبعا اتبع نفسي اتعوه وعليكم السلام ما انا كنت هذا الشيء بنجي وعليكم السلام daban-daban suke da juna kawai da fitriya daban ilimi na usul da suke kuma daban ko mai sun zafin kansa yake wa alaikum salam eh qa'id wanda yake zaune baya ibada hadin kuma wanda yake zaune na ibada نعم فانجمع ولا يعظم اه ما فيها شعبة نبيه نافية فلا النافية وتقول إذا انتكوت في سيرتك ليس ولا wannan duniya da muke raya a cikin ta